بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا biyu ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina kuma shine ya dace da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al'an'am suratul an'am idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne a kan faɗin Allah wa minal iblis naini wa minal baqar isnain kul a zakarai ne harrama amil unsayain wanda yau za mu tashi akan aya ta ɗari da arba'in da biyar faɗin Allah madaukakin sarki قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس أو فسقا أهل لغير الله به نعم
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم wannan aya ta iyakance mana wasu adadi ne na wato abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta a yi amfani da su ko a ci duk da cewa ba yana nuna cewa abin da ya zo a cikin wannan aya kadai shine haram ba akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bayyana a wasu ayoyin ba wannan ba sannan kuma hikima ta shari'a shine sai ayoyin sai suka yi bayani akan abubuwan da aka haramta kawai ba su yi bayani akan abubuwan da aka halatta ba don saboda abubuwan da aka haramtan su suka fi kaɗan wanda aka halatta kuma su suka fi yawa ma'ana abinda aka halatta wa mutane su ci su amfani da shi a duniya shi fi yawa sama da abin da Allah ya haramta saboda rahamarsa da jin kayin bayansa tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ga ya musu ya Muhammadu qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im ni dai ban samu ba cikin abin da aka yi min wahayi abin da yake haram ne muharraman ala ta'imin yat'amu ga wani mai ci da zai ci amana ala akilin ya akulu shine ala ta'imin ya ta'amuhu abinci dai wani da zai ci ba abin da aka ce mun haram ne illa an ya kuna maitatan sai dai mushe maita ba ana nufin wato mushe a kira'ar ibnu amir da abu ja'far illa an ta kuna maita maimakon illa an ya kuna maita illa an ta kuna maitatan kenan ana nufin wato mushe dai audaman masfuhan mushe haram ne jama'a mushe shine allazi mata ala hatfi anfihi abin da ya fadi ya mutu biduni zaka ba tare da an yanka ba audaman masfuhan ko jini bi wuka shine daman muhuraqan sa'ilan jinin da aka yanka dabba sai gangara ya bi yake bin wuka wannan jini bi wuka da aka sani da cewa akwai wasu malaman da suke cewa daman masfuhan ana nufin wato jinin da ya fito daga jikin dabba alhalin tana raye ko kuma ya fito daga jikin duk wani abu mai rai ko kuma jinin da aka fasa jijiya aka tsiyaya duk wannan yana nufin daman masuhan ne banda banda ainihin hanta banda huhu don waɗannan jini ne amma sandararren jini shari'a kuma ta ainihin halatta mana banda kuma naman da ya cakuɗa da jini kasan akwai jinin da yake in an yanka dabba to in an zo ana yayyankawa za ga da jini a jikin nama to wannan jini da jini bi nama kenan to shi wannan halal ne ba haram bane ba amma bi wuka shi aka haramta jini bi nama shi wannan gairu sa'il ne ba mai tsiyaya bane ba mai kwaranya bane amma bi wuka kuma kaga mai kwaranya ne sauransu an tambayi abamijilas dangane da jinin da yake cakuduwa da nama za ga jini da yake haduwa da nama kamar yadda muka faɗa da kuma tukunya da aka yanka dabba sai aka zuba nama a cikinta sai aka ɗebe naman sai aka ga sauran jini ana iya samun ɗan sauran jini ko daro idan aka zuba nama aka ɗauke namu ba na samun sauran jini ba yawwa to duka wannan malamai suka ce wannan jinin la ba bihi ai shari'a ta hana jini ne wato wanda yake bi wuka haramun ne shi sa ibrahim nakhai yake cewa la ba bid dami fi irqin aw mukh bayan an yanka dabba jinin da aka same shi cikin kwakwalwa ko aka same shi cikin ainihin wato jijiya to wannan babu laifi a kansa illal masuha alladhi tu'ammida dhalika sai dai jini bi wuka wanda aka yi da gangan aka tare shi me yasa shari'a ce ta haramta wannan saboda da din ko har yanzu ma suna yi idan mutum ya zo yin tsiyar da jinin in an yanka dabba ana yanka ta sai a tari jinin duk jinin da yake tsiyayen nan sai a je a yi ta amfani da shi to wannan haramun ne aula hama khinzirin ko naman alade shi ma wannan haramun ne ana lissafa mana abubuwan da Allah ya haramta mana ne fa inna rijsun aw fisqan uhilla li ghairi Allah bihi ai wannan naman alade ai kazanta ce haramun kenan rish ana nufin haram ko abin da yake fasikanci ne da aka halatta shi dan wannan Allah fasikanci anan ba yana nufin fasikanci karamin fasikanci da ka sani ba yawwa Allah yakan ambaci fasikanci a Qur'ani yana nufin babban zunubi kafirci me yasa ya zama kafirci ne fasikanci kafirci li'annahu uhilla li ghairi Allah bihi ya zama shirka an halatta wani Allah an halatta shi ga wani Allah wana an yanka shi ba da sunan Allah ba tabaraka wa ta'ala wasu malamai sun tafi cewa haramcin ya takaitu ne akan wannan bayani akan haramci ya takaitu ne akan waɗannan abubuwa da muka ambata na wannan aya amma da yawa yawan malamai sun tafi akan a'a ai ana samun wasu ayoyin da suka zo suke bayani akan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ya haramta ba waɗannan ba ma'ana la tadullu al-aya ala al-hasri ayar ba tana nuni ne akan an iyakance ba ina fata ana fahimta ba wai iyakan cewa aka yi waɗannan kaɗai su ne haramun ba akwai abubuwan da suke misalin haram yanzu kamar misalin kare kaga ba ambace shi a nan ba ko ba haka bane ba yawwa to kaga shi ma haramun ne da sauran kuma dabbobi da sauran kuma nau'i na abinci kamar misalin giya in mun ɗauke ta kaga ana sha ko da yake ya ce ala ta'imin ya ta'amuhu abin da za a ci to wannan kenan um, akwai hadisi kuma da ya tabbata Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cin dabba dukkan dabbar da take da farci da da dabbar da take da fika da masu masu faratu waɗanda suke kwarfatan mutane to wannan duk haramun ne kamar yadda hadisi ya zo cikin riwayar Imam Muslim na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an kulli dinabin min as-siba' وعن كل ذي مخلب من الطير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حرمتا كما يدرس أول رواية تا إمام مالك أتكم موطا دا مسلم shi ma ya roce manzo Allah ce akulu kulli wato akulu kulli dinabin min as-sibai haram haram ne cin dukkan wato dabba mai fika kamar yanzu irin kura za ga tana da fika bakin gani hakkari ma za ga yana da shi to duk dabbobin da suke da irin wannan fikokin nan haramun ne a ce su su damisa duka to wannan kenan aw lahma khinzirin fa inna rijsun rijsun aw fiskan uhilla li ghairi llahi bihi fa inna rijsun rijsun aw fiskan uhilla li ghairi llahi bihi fa man ittara ghaira baghin wala adil fa inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce wanda ya shiga cikin tsananin larura utturra an gane daga ittirar ne me ittirar tsananin bukata da larura e wanda aka sanya shi ya fada cikin larura amma fa ghaira abaghin wala adil ba da niyyar wato ketare iyaka ba ba kuma zalunci ba kasan akwai wato masu ketare iyaka da zalunci wajen cin dabbobin me ketare iyaka da zalunci wanda ya ci abin da Allah ya haramta ba da larura ba ya ƙetare iyaka ya yi zalunci yawwa to wanda yake cikin larura kaga wato taushin shari'a kenan da tausayin shari'a fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle ubangijinka mai gafara ne rahimun mai jin kai ne ta yanda Allah ya halatta mana waɗannan abubuwa da aka haramta mana amma inda halin larura to amma ita laruran jama'a an ce mutum ya ci ne iyayen da zai kashe yunwa kar ya mutu malamai mafi rinjaye sun ce kar a yi guzuri kada mutum ya je ya samu naman alade ko naman kare a matsayin larura tun da yunwa ta dame shi ya buge ya gasa ya ci sannan kuma ya daɗa gasawa ya ajiye a jakarsa ya tafi da ita duk da cewa wasu malamai suna cewa wai idan ka zo tafiya a tunaninka a tafiyar taka watakila har ka daɗa zuwa wani wuri mai nisa za ka rasa abinci ka iya yin guzuri da mushe amma wannan magana gaskiya tana da rauni don wasu malaman sun ce ai Allah ne ya baka yanzu ma ka samu ko to yanzu ka she yunwar a matsayin larura kar ka wuce gona da iri nan gaba din idan ka je gaban insha Allah ta'ala Allah zai baka abin da zaka ci so waɗannan ayoyi ya koyan kwana suna suna nuna mana wato da waɗannan hadisai suna nuna mana haramcin waɗannan dabbobi kada mu yi amfani da su wajen ci dan Allah bai yadda da a yi amfani da su ba sauran waɗanda ba su ba kuma shi kenan halal ne haka wannan yana nuna mana sauƙin shari'a to sai ce kuma mai aya ta gaba malam وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي na'am ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض na'am ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون sai kuma Allah ya kawo mana labarin Yahudawa su kuma a sharrul khalqi kenan mafiya sharrin halitta a bayan ƙasa alaihim min Allah ma yastahiqun da su da ba su musu hidima wa min al-baqari wal ghanami Allah ce wa alal ladina hadu waɗanda suke yahudawa kuma su ne hadu haramna kulladhi zufur mun haramta musu duk abu mai kofato shine zufur az-zufur anan ana nufin kofato malamai suka ce an an ari kalmar az-zufur ne aka bawa kofato a matsayin aro ina fata ana fahimta yawwa da asalin kofato ana nufin alhafir ne hafir shine kofato to amma anan ana nufin me farci amma afwan masu wato ana nufin mai- mai kofato na da aka ce zuhur ba ana nufin farce ba abin da ake nufi da mai kofato shine duk dabbar da take bata da yankakkun yatsu kamar ya yanzu duba kafata kaga yatsuna a yayyanke suke an babbaza su duba kafar raƙumi kaga a haɗe suke duba kafar sa kaga a haɗe ne ina fata ana fahimta to duk dabbobin da ba su da rarrababbun yatsu irin namu kenan kaga na kaza da na mutane da na kurciya da na angulu duk waɗannan yatsunsu a yayyanke suke kun dai san kofato yawa to su yahudawa a zamanin su shin ukubar da ubangiji ya musu yace haram ne su ci dabba duk mai kofato kar su ci mu kuma kaga aka halatta mana saboda rahamar ubangiji a gare mu wa min al-bakari wal ghanami da shanu da tumaki kuma an gane ko cikin ƙarin abin da aka haramta musu an kuma haramta musu kitse kuma cin kitse haramna alaihim shuhumahuma kitse shi ma an haramta musu banda cin kitse kamar yadda zamu zo mu yi magana akan wato kitse din illa ma hamalat duhuruhuma sai dai in na gadan baya illa ma hamalat a zuhuruhuma abin da ake nufi ai illa ma allaka bizahari wal jambi min dakhil butuni ma'ana sai kitsan da yake a damfare a rate ta saman dabba a cikin cikin da awil hawaya ko kuma kayan ciki an halatta musu kayan ciki alhawaya ana nufin almaba'i yawwa mufradinsa shine hawiya ha bil ha hawiya shine almuba'ir hanji ko hawiya duk ana fada to an halatta musu wato hanji ko da yake wasu malaman suka ce in awil hawaya aw mahtamalatil hawaya min ash-shuhumi ba akwai kitse a jikin hanji ba to kamar yadda aka halatta musu kitsen da yake damfara a gadon baya to wannan kitsan da yake cikin hanji din to shi ma an halatta musu au maktalata bi azum ko kuma abin da yake ya cakuda da me da kashi kitsan da yake ya cakuda da da kashi ya zo a cikin hadisi ingantacce a daga Jabir ibn Abdullah Allah kara masa yadda yake cewa manzo Allah ya faɗa a shekarar wato amul fathi a makka annabi yana cewa inna Allah wa rasulahu harrama bai al-khamri wal maita wal khinziri wal asnami lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ciniki da sayar da giya haram ne jama'a giya Allah ya haramta giya tun a makka ya faɗa mushi haram ne alade haram ne gumaka idols haram ne duka waɗannan mazala ya haramta dokar annabi so duk garin da aka sai da giya to an keta dokar manzan Allah duk shugaban da ya bari a jiharsa ana sayar da giya to ya saba manzan Allah kuma bai girmama umarnin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam haka mushi haka alade duk garin da ake cin aladu ko ake sayar da naman aladu to a sani lalle ana fada da dokar annabi haka kuma idols gumaka a sassaƙi gumaka komin ƙarancinsu komin girmansu haramun ne a sayar amma abin mamaki a cikin jihohin nan namu a nan garin ba akwai masu sai da gumaka a kasuwanninmu ana sai da gumaka gumaka ka ga mutum musulmi yana sai da gunki gunki nan nan cikin kasuwar kurmi din nan za ka tara akwai masu sai da gumaka kuma wai musulmi ne wai musulmi ma ba su abu wata ila kaga mutum da carbi a wuyansa amma dai ya kasa gumaka yana sayarwa kwarai da gaske akwai wanda muka yi hira da shi mai sai da gumaka ya ce wallahi na ce to wa yake sayan gumaka a nan ne da za ka zo kana sai da gunki ba ka san haramun ba ne ya ce wallahi malam baki baki suke zuwa duk baki in sun zo turawa ko kuma waɗanda suke kafirai suna tambaya a ina ake sai da gumaka sai mu zo mu sayar musu akwai wanda yake oda ma yake je siyo ma daga kasashen turai yana bi kasashen afirka na inda suke bauta gumaka iya sayar musu an mai magana cewa yana neman abinci ne a zan ba shi akwai neman abinci kana masa magana sai ce abinci abinci Allah ya sawai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aka ce ya manzan Allah ya yi maganar mushe ba ya maganar kitse na mushe ana amfani da kitsen mushe wajen shafawa jiragen ruwa ta bayansu don su yi santsi an gane ko don su yi me don su yi santsi saboda jirgin ya fi gudu akan ruwa yawwa in kun lura ko komai ka shafa a hannunka kana zuba ruwa za ga ruwan ya gangare to ana kifa jiragen ruwa na katakon nan sai a shafe su da kitse to ana amfani da kitsen mushe ma tunda dai su a ganin su ba ci suke yi ba ko tunda shari'a kamar ta ce kar a ci ne yawa to sai ake yutula biha sufot yawa sannan wasu suna yin a ci falfal fitila su hura fitila da man kitse yana ci shi ma a hankali a hankali shine wa yudhalu biha aljulud kuma ana shafawa fata waɗanda suke sa fata a jikinsu in sun sa mata kitse tana laushi ba za ta yi kabarbar ba shi sa takalminka ko ba shu idan ka wanke shi da mai sai ga yafi laushi yafi daɗin sawa to da su ma suna shafa kitse a jikin fatun na jikinsu da na kafarsu to suka ce ya manzo Allah ya hukuncin wannan kitse na mushe da ake amfani da shi manzo Allah ce la wa haram shi ma haram ne shi ma haram ne kar a ce wai dan ba ci akai ba shi ma haram ne a'a saboda in aka ce halal ne to wani zai dauka ya je sayar ayyaci gudan ko ba gaba ne shi ba zai amfani da shi ba sai ya je ya sayar wa masu amfani da shi in sun sayar ba ya ci kudin ba to kaga me aka yi shirme ne ai manzo Allah yake cewa qatalallahu yahud Allah ya tsine wa yahudawa eh inna Allah azza wa jalla lamma harrama shuhumahuma yayin da Allah ya haramta kitsin jamaluhu summa ba'uhu suka narkar da kitsin kawai suka sayar da shi fa aka lusa mana suka ci kudin kaga dai ba cinya ba kafar baya wai wani an ce wai baya cin naman kaji jaki yace eh wallahi baya ci amma dai an yi miya ana ba shi roman yana dan tabawa zalika jazainahum bi baghihim wani zai ce me yasa aka yi musu wannan hukuncin kaga hukuncin akwai tsauri mun musu wannan sakayya ne saboda zaluncin su kalmar baghi tana nufin azzul me zaluncin nasu imam al-baghi yace bi zulmihim min qatlil anbiya saboda azzalumai ne suna kashe annabawa duk wanda ya kashe annabi to ya zama azzalimi ko ya kashe wani annabi mai aikin annabawa kamar malami wanda yake da'awa to shi ma ya zama azzalimi kuma Allah ya ce a masa albishir da azaba mai raɗaɗi innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashirhum bi azabin alim Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati Allah kun ji sifar masu kashe mutane da mun kafirai ne ko musulmi ne in dai aikin sa ya kashe wani ko saboda siyasa ko saboda bambancin ra'ayi ko saboda bambancin aƙida ko kuma saboda neman kuɗi wataƙila shi aikinsa kashe mutane a biya shi to ku ji abin da Allah saƙo ne daga Allah innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas suna kashe bayan Allah da suke umarni da adalci a cikin mutane. Allah ce fa bashirhum bi azabin alim. an kashe annabawa ba don wani abu aka kashe su ba saboda suna kira zuwa ga hanyar Allah annabi zakariya wuka aka sa aka yanka shi annabi ya haya yanka shi aka yi shi ba so yan uwa ya kamata ku sani cewa duk wanda ya bi hanyar annabawa dole zai iya gamuwa da abin da suka gamu da shi so waɗanda suke taimakawa ake kashe bayan Allah ana kashe bayan Allah bayan Allah masu kira zuwa ga Allah iya masifa iya lalacewa ta karewa ƙasar da al'ummar da jinin ta ya zama mai sauƙi su ne bayan Allah malamai malaman nan ba 'yan siyasa ba ne malaman nan ba masu kuɗi ba ne da ake ake ake gasa da su akan kuɗi ya zama al'umma jinin malamanta malamai masu karantarwa jinin shi fi kowane jini a ba masu ta'addanci a bayan ƙasa masu barna a bayan ƙasa suna ta barna ba malami ne zai zauna yana karantar da mutane Allah ya ce annabi ya ce shine jinin sa arha kashe wancan Allah ka kashe wannan haka za su yi ta bi sai sun karar da bakwai da wada Al'umma su waye gari ma wanda zai ce musu Allah ya ce annabi ya ce abinda makiya Allah suke so kenan ba sa so su ji ana cewa Allah ya ce annabi ya ce ba sa so su suke koyar musu ne kamar na ba Allah ji kamala albani Allah masa rawa Allah ya fi masa Allah karɓi shahadar Allah sa albani Allah sa ɗan aljanna alhamdulillah ya kyakkyawar mutuwa ya gama da kalmar shahada la ilaha illallah wa cika Allah ya masa rawa Allah karɓi shahadar da ci da duk waɗanda suka riga shi malamanmu da aka kashe wani irin su malam jafa Allah ubangiji musu rahama su fara malaman da ba mu sani ba su kuma waɗanda suke aikin su kashe mutane bismillah ku je ku ta ku gani in za ku samu nasara insha Allah wa'azi ne ba za a daina shi ba karatu ba za a daina shi ba wallahi tallahi duk wanda ya zo duniya sai ya mutu alamar zuwan duniya alamar mutuwa shine ka zo duniya idan ba ka zo ka mutu kar ka zo duniya bai kashe kowa ba bai ci a kashe kowa ba bai harbi kowa ba bai cutar da kowa ba bai shi har gida a tsare shi a harbe shi a kashe shi kenan kuma gwamnati ba za ta komai ba yau inda wani babban mutum ne aka kashe shi da babban ya wajen su da tuntunin da kun ji an kama an ce ga wanda amma shi kenan haka jininsu zai tafi shi kenan kawai mulki ne a ji a ce ta an kashe annabawa bayan Allah an kashe annabawa da an kashe annabawa addini ya daina an kashe annabawa ba gashi mun zo muna sallah ko muna wa'azi ko muna karatu alhamdulillah wallahi idan ku kashe mu wallahi kun taimaka mana ne wallahi ko ba komai wallahi ko ba komai duk wanda ka je kashe shi wallahi malam babu zunubi ko ɗaya da zai tafi wajen ubangiji ribar a kashe ka kenan ribar a kashe ka idan aka kashe ka malam zunubi ko ɗaya ba za ka je shi wurin Allah ba gaba ɗaya laifin ka zunubin ka gaba ɗaya ko me barnar da kai an ɗiba an loda wanda ya kashe ka wannan kaɗai bai ishe shi ba wannan kaɗai bai ishe shi ba wallahi tallahi abinda albani wallahi shirin da yake da shi a jihar kaduna ko gwamnatin kaduna wallahi tallahi ba ta da initiatives ɗinsa abinda ya shirya har jami'a ya fara a foundation da ni da shi mun je mu da ɗalibai ana shaida ne har jami'a ne ba su yi nuna ce malam abdallah ka ganin gurin wallahi jami'a za mu za mu karantar da mutane ilimin boko a bisa tsarin addinin musulunci kuma za mu karantar da su abin yau din nan yau din nan yau da safe dalibai suke cewa alƙawarin su yau da safe zai zauna a karba da hadisan su kaga yaro yana turanci yana sciences din nan yana boko yana komai amma kuma ga hadisai ga aya qur'ani wallahi tallahi da kaina muka shiga muka zagaya a cikin makarantar da yake ainihin karantar da ɗaliban nan wannan wannan wallahi tallahi karfe uku na dare alƙawari sai an tashi yaran nan suna kiyamul laili yara ne yan bodin a kawo yan secondary school karfe uku na dare alƙawari ne sai sun tashi insha Allah ko ko mutanen Zariya ko yan kaduna kadai aka ce aka ce wannan barnar ya ishe ku barna an muku barna ba karan barna ba tana kuma mu sauran musulmi gaba daya amma abin da ya fi komai ciwo shine a shiru a zuba ido shiru za ka jama abin da za a yi wasu yan sha iska a rinka cewa wai a ce wai malamai ayi addu'a Allah ba ta zaman lafiya ina za ku samu zaman lafiya kuna bari ana kashe bayan Allah malamai abin saboda ba su da gata jinin su yana da ara'a a wajen ku kuma albarkacin malaman nan shine zauna da kasar nan lafiya ka duba rikicin boko haram nan ba abinda malamai ba su yi ba sun yi ta kwantar da hankalin mutane aka sa aka yi ta addu'a aka yi ta roƙon Allah aka yi ta menene aka yi ta menene dubu lokacin da aka zo rikicin zaɓe malamai suka yi ta wa'azi suka yi ta hawa mun bari suna cewa ba aqida ahlus sunna bane faɗa da yaki haka lokacin da aka zo zanga zangan yajin wato man fetur din nan haka lokacin da aka yi yajin aiki haka malamai suka yi ta wa'azi suna ba mutane hakuri idan duk abu ya rikice malamai ne suke amma kuma kuna zuba ido kuna gani ana kashe su ba za ku komai ba ba za ku buka duba ku kashe su ko kusa a kashe su ko kuma kuna gani a kashe su ba za ku taimaka wajen ainihin samo musu hakkin su ba alal akalli ƴaƴansa suna ƴaƴa ashirin ƴaƴa ashirin ni mun yi yara malam suna da hakkin suna da hakkin gwamnati ta bi musu kadin jinin babansu Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim mun yi musu wannan sakayya ne saboda zaluncin su zaluncin su Imam al-Bukhari yace bi zulmihim min qatlihim al-anbiya dabi'ar yahudawa ne kashe annabawa malamai kuma su ne magada annabawa yanzu babu annabawa amma akwai malamai duk wanda ya kashe malami kamar ya ɗauki makami ne ya kashe annabi don su ne suke zama a kujerun annabawa da da akwai annabawa a wannan zamanin da kowane malami yana zaune a ƙasa yana jira saboda ga annabi to amma Allah ya alkawari ya gama annabawa ya gama turo annabawa sai ya sa wakilan annabawa haka annabi ya faɗa al ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa fa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama annabawa ba su bar gadan ainihin zinari ko dirhami ba wa innama warasul ilma abinda suka bari shine ilimi abinda malamai shine suka zo da shi shine ilimi da yin bayani akan gaskiya ayi gaskiya kada ayi zalunci faman akadahu faqad akhadha bi hazzin wafir wanda ya riko da wannan hakika ya yi riko da babbar rabo rabo mai yalwa da mai faɗi shine kawai aikin annaba duk wannan aikin da suke wace gwamnati ta sa musu albashi waye aka ce an ɗauki nauyinsa ana ciyar da shi ana shayar da shi ana masa kaza babu kowane malami da ka gan shi yana rayuwa ne on his own shi zai je buge-buge ne ma abinda zai ci da abinda zai dauki nauyin iyalinsa da 'ya'yansa da kudin makaranta 'ya'yansa da responsibilities ɗin rayuwarsa kowa ta kan shi yake amma suka ware lokacin suka taimaka wa mutane wai abinda ba a so wai wannan karatun a rinka karantar da mutane ana ce da su su bi Allah wai ba a so sai dai a bar su a bautar da su a halakar da su a sa su bi dan adam shine abin da ake so kuma alkawarin Allah Allah bai taɓa barin duniya ta zamanto wai ba wani mai kira zuwa kalma Allah ba babu sai dai in kiyama lokacin da Allah zai tashi kiyama kam to wannan shi kenan ba yanda za ku yi ba yanda za ku yi wallahi tallahi ba yanda za ku yi wanda kuma duk yake shirin kashe mutane ko yake sa a kashe mutane ko yake da dama ya kashe mutane ya yi ta ya duba kuma shekarunsa sannan shi kuma ya jira ya zai gamu da Allah yawwa shi kuma ya jira zai gamu da Allah ko kuma ya zabar wa kansa iya shekarun da zai tabbata a duniya idan zai tabbata in na mutu yanzu gaba na yi kawai zan je in jira ka za ka taho kai ma ko ba ka bane wallahi duk waɗanda suka tafi dinnan suna can suna jiran mu wallahi suna can suna jiran mu mu ne yanzu abin tausayi kuma dole sai mun mutu ba wani wanda zai tabbata ko arni ya yadda ba za a tabbata ba ba a tabbata ba dama ba a tabbata ba yanzu kuma kuma ba za a tabbata ba su sun sani a yi masana bincike a duniya sun ce duniya shekarar ta dubu nawa yanzu dubun dubata a iya lissafin su to ina waɗanda suke farkonta ba sa nan kowa tafiya zai yi wanda ya sa a kashe wani dan saboda yana neman mulki kada wani ya tsaya masa a hanya ya hana shi ya ci zaɓe shikenan ka yi mulkin daga nan a baka shekara ɗari ma kawo kan kujera ba shikenan ba wanda ya kashe wani saboda bambancin aƙida dan wani yana magana akan aƙida su ta saba ta shi ka je ka kashe ka je kashe sai ka ci gaba da yin aƙidar taka har duniya ta shiga gani wanda ya kashe wani akan harkar siyasa ko harkar wani abu makamancin wannan ya je wa kanshi dama an faɗa an ce za ka kashe mutane shikenan yanzu wannan ne nasu ya bayyana wasu ma suna nan tafi in ba su ba eh da wanda za su bayyana da wanda ba za su bayyana ba suna nan abubuwa ga sunan da yawa ƙasa dai dukkan alamun rushewa dai alamu na wargajewa alamun na alamu na bajewa alamu na hasara na kwashewa albarka Najeriya dai ta dauki hanya sai dai kawai a dage da addu'a Allah kiyaye duba irin halin da muke ciki duba halin da ake ciki ana wayyo Allah na shiga uku ni yasu an daɗa ƙarawa kuma yanzu kuma ga lalewa abin da aka lalo shi kenan dama sun fada sun ce Najeriya 2015 shine shekarun Najeriya yawwa shine shekarun Najeriya 2015 abin da suka faɗa kenan ko tawari ko tawarayi Allahu alam da abin da suka shirya amma ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين za su setin abinsu Allah Ubangiji zai lalata shi yawa muna fatan Allah ya kunyasa su da duk wani mugun shiri da suka yi yawa Ubangiji kuma ya tsare jinin musulmi duk kuma wanda Allah ya yi masa arzikin mutuwa a wannan hanyar to mu ne masa albishir wallahi tallahi ya yi kyakkyawan mutuwa yawwa ya fi ka fado daga bishiya ka mutu ya fi mota ta buge ka ka mutu ya fi sauro ya kashe ka ka mutu kun san mutuwa kwaya ɗaya ce amma hanyoyin tafiyar suna da yawa wani haka kawai yana zaune zai haɗi zuciyarsa ya mutu wani bakin ciki ne zai kashe shi wani sauro ne zai cije shi sauran nan kai haka fa ka kashe shi shi zai kashe shi ko ba haka bane wani yana kwanci a sa bai sani ba kawai dai ji shi a kabari akwai masu mutuwa da neman duniya barawo zai tafi fashi fa ya yadda zai iya mutuwa ya yadda fashi da makami zai shi amma ya yadda ya mutu akan fashi da makamin ko ba haka bane ba damun ko shi ko waɗanda zai je mai ba ya nemi kuɗinsu ya yadda zai mutu a wannan mai aikin banza zai tafi aikin banza ya yadda koyara koyi mutu yanzu wanda ake tura su kashe mutanen sun yadda daman ɗayan biyu ne ko su ci nasara ko a kashe su sun yadda amma dai sun ci nasarar kuɗi ne fa za a basu to su sun yadda za su yi wannan akan wannan mummunan aikin da kake ganin ƙazantacce ne to kai kuma sai ka kasa tsayawa akan addinin ka ka mutu a kai eh sai ka ja da baya in wani zai mutu akan waɗancan hanyoyi na banza a iska ya yadda i mutu akan haka barawo zai hau kan katanga ya sani za a iya turo shi ya san za a iya harbo shi amma ya yadda wai shi a wajensa neman abincinsa ne ya yadda i mutu a wannan to kai kuma yanzu kana jin nauyin ko kana jin tsoron ko kana jin shakkar ka mutu akan gwagwarmayar ɗaukaka addinin Allah to idan baka mutu akan hanyar addinin ba zaka ki mutuwa ne dole zaka mutu ko ba ka bane sababbin mutuwa suna da yawa amma mutuwar kwaya ɗaya ne kwaya ce kwaya ɗaya ce so wannan shine abun albishir ga dukkan musulmi alhamdulillah ka mutu akan addinin ka wannan ita ce izza wallahi nan muna kuka muna zubar da hawaye amma wallahi wallahi mala insha Allah yana cikin farin ciki dan dukkan rukunnan da ake bukata na mutum ya samu kyakkyawan cikawa ya same shi mutumin nan wallahi tallahi karatu yake 6 to 6 6 to 6 wallahi wannan ni da shi kwanan nan muka je mai ziyara kwanan nan idan ya zo ya fara karatu akwai wanda yake musu bayan asuba akwai na matan aure akwai na ɗalibai 'yan boko da yake shiga yana musu kuma ya biya samu yara yan boko wanda suka gama jami'o'i wanda suka yi sciences din nan duk ya tara su a wannan albani science academy yake da shi albani university science academy albani university yayi ta karatu akwai wanda zai musu bayan azhar akwai wanda yake musu bayan magariba ya je ya yi karatun sahih bukhari dinsa sahih bukhari asahu kitabin ba'da kitabillah mafi ingancin littafi bayan alkur'ani buhari ya gama sallallahu alaihi wasallam ya gama hadisan manzo Allah ya yi sharhi ya koma kuma abun mamaki da baki da da shi da matarsa yake zuwa gurin karatu da matarsa ga shiga matarsa a cikin mota da kuma ɗansa da sauran ƙananan yaransa da almajiransa kuma suna biye da shi a mota daga baya hakan yake a cikin mota ya zo ya tabo sai da ya zo dab da zai je gida dab da gida a kan kwana a irin dan bambam din nan da ake na kan hanya kawai sai mutane suka zo suka gindaya masa mota jeep wannan wanda aka yi abin a gaban shi yake gaya mana jiya dan har wurin da aka yi abin naji na gani shi walla muna leko su muna kallo su malam jiran sa aka yi dama ya taso a karatu ana waya ya kusa taho ya kusa taho ya kusa suka tsare suka buɗe masa wuta kuram gidajen da suke wurin ma duk sai da aka bubuɗe musu da aka harbe su kofofi kaga irin kofa caka cakan sai da bindiga nan ta faffasa ta gini ko damu a faffashe kawai mutanen cikin zariya sai da suka je karan bindiga bayan sun gama buɗe mu matar su kan kakkarya ta mara garagas kai bule da ya mata shi ko wannan dan nasa ma kan suka fara fasawa tukunna kan suka fasa bayan sun harbe shi sun gama suka jawo shi daga mota suka jefo shi kasa suka ƙara masa suka tafi da mota su darba suka fita shi kenan sun yi sun gama abu ka ɗauke shi a kai shi asibiti Allah ya sa yana da ɗan sauran numfashi duka waɗannan sauran take ma suka mutu akwai fa wasu da aka harba suna nan a asibiti a kwanciya yanzu yana gaya almajirinsa da yake ja masa baki yana cewa ne mutanen nan sun cuce mu sun cuci addinin Allah amma ba komai hanyar annabawa ce wallahi kai fada sun cuce mu wato ka san me yana tuno irin ayyukan da ya sa a gaba kokarin kishi ya taimaki musulunci kawai sai kama لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد yayi ta maimaita kalmar shahadar nan har sai da muryarsa ta dashe murya ta sa dashe kuma Allah ya dauki ranshi haka ya mutu Allah bai so ya mutu haka kawai yana kwance a gida ba a baku labari yayi rashin lafiya mutu a'a sai da ya ɗaukaka shi tsakanin gidansa da inda aka yi mai sallah inda za a je abin da shi ya kai kilomita wajen sha biyar mota ba ta iya tafiya da kafa aka sauka aka tafi da kafa tun karfe goma da minti ko goma ne ko sha biyu aka gama sallar amma wallahi tallahi har karfe sha biyu da wani abu ba ƙara samu makabartar ba makabartar ba za ta ɗauki mu a cikin mutane kashi goma ba za ta ɗauki mutum ba za ta ɗauki kashi ɗaya ba aka je aka kai shi ma aka rasa ma jama'a ta yi wato ƙasar kamarin ma duk an take ta bayan da za a yi binne shi ma ana jama'a dan adam halla asar muna wurin halla asar mutane suna suna dawowa kenan dama imamu ahmad ya faɗa ya ce tsakaninmu da yan bid'a tsakaninmu da makiya Allah ranar jana'iza ranar za ku gane in mutum na kirki ne daga mutuwarsa kyakkyawa alama ta cikawa tarin jama'a in mutum ya mutu kyakkyawan ya samu kyakkyawan cikawa kenan matukar musulmi ne yana da aƙida Allah ya fi masa Allah ubangiji masa afuwa wasu kuma suna ta farin ciki ina akwai wasu kuma suna sallah wai suna sallah amma suna farin ciki suna sallah amma suna farin ciki akan wannan abu ina haka Allah yake bayansa Allah raba mu da tabewa Allah kuma ya mana afuwa wallahi jama'a muna gaya duniya muna kuma sanar da mutane cewa wallahi wallahi wannan mutuwar ba asara bane kuma wallahi wallahi Allah muna roƙonka kai mana arziki da irin wannan mutuwa mutuwar da wani zai zo ya kashe kai hutar da kai ka ji ba zunubi salin alam ayyabi ayyabi ka je Allah ya ita maka hisabi kuma ka mutu da kyakkyawan shaida akan yi wa addinin Allah aiki mutane nawa aka kashe su akan yaƙe-yaƙen iska na banza motar ƙasa wani makamanci wannan ballanta wanda wai mutu akan wannan so kada wani ya tsammanin cewa wai kashe wani shine zai hana a faɗi gaskiya wallahi tallahi an gama dafa mu dahuwa dai wallahi an gama dafa mu wallahi alazim wala ku ta kashewa kuma Allah ya tayar da wasu yanzu ku saurara kwa ga albani nawa Allah zai fitar yana da ɗalibai masu yaji kasan yaji masu yaji na rantse da Allah sun fi shi tashin hankali kuma ku jira suna nan suna tasowa dama mal jafar ya faɗa ya ce ana cewa a kashe ni a kashe ni a kashe ni ya ce ba ku sani ba cewa in kun kashe ni kuna tsammanin cewa kun kashe gaskiya ya ce abin da zai biyo baya shine tashin hankalin wallahi abin da ya faɗa kenan ai duk wanda baya son gaskiya a duniya yana cikin tashin hankali ai yana cikin tashin hankali ku yi ta musu hanya suna tafiya aljanna ta kashe su kuna ba su tiket din tafiya aljanna kuma gaskiyar kuma zaluncin waɗanda suka yi ta yin zaluncin ma a wulakanci cikin ba ga Ariel Sharon ba ga Ariel Sharon shekararsa takwas a kwance bai san inda yake ba bai mutu ba bai rayu ba ba ci ba sha ba iyali ba iya magana ba komai yana cikin wani rumbu kurin karfe ga wadata ga komai su ne isra'ila da aka yi kuma akwai wani wanda yake tsammanin wai shi dan adam ne mace ta tsuguna ta haife shi wai yana tunanin zai hana mai mu ya dini iyakacin abin da zaka mana kashe kana kashe ni yayana za su hau kana kashe ni almajirai na za su hau kana kashe ni kuma wani ma zai zuciya a lokacin ne wani zai karatu wallahi tallahi a yanzu tsakanin jiya da yau san mutanen da suka kaɗe littafin suka ce yanzu ma za su yi addinin ba wallahi wannan harkar fa wani ma kake a kashe kama saboda ita ba so it is not the solution it is not the solution kuma duk wanda ya ba wani shawara akan wannan to ya cuci kanshi وعلى الذين حادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما منكرا تمجيما
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين كاغانيكو الله يجي ده من الله فإن كذبوك ya Muhammadu idan har mutanen suka karyata ka fa qur rabbukum du rahmatin wasi'ah in sun karyata ka sun ce ƙarya ne abinda kake kira akai fa qur ga ya musu rabbukum du rahmatin wasi'ah ubangijin ku fa shine ma'abucin rahama yalwataccen rahama bidakhilil azabi ankum Allah yana jinkirta muku azaba ku ku karyata annabi ku yi zalunci ku kashe wanda za ku kashe ku raya wanda za ku raya ku taimaki wanda za ku taimaka ku cuci wanda za ku cuta Allah yana jinkirta muku ne ba wai dan akan gaskiya kuke ba wala yuraddu basu wal qawmil mujrimin wallahi ba mai juyar da azabar ubangiji kalmar bas tana nufin azaba idan Allah ya tashi yin azaba ba wanda zai isa ya juyar da azabar Allah a anil qawmil mujrimin dangane da mutane waɗanda suke mujrimai mabarnata a bayan ƙasa ba wanda zai hana Allah musu azaba idan lokacin azabar ya zo na'am سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا na'am قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
da sannu waɗanda suke mushrikai kafirai za su faɗa shine sai qulul ladina ashraku yayin da hujja ta lazimta gare su suka tabbatar da abin da suke kai na barna na shirka suka tabbatar cewa sun haramta wa mutane abin da Allah ya halatta musu in sun ga masifa sun ga ƙaryar ta tabbata za su ce lausha Allah ma ashrakna ai da Allah ya so da ba mu shirka ba wala aba'una iyayenmu ma da suka gabace mu da ba su yi ba wala haramna min shay kuma da ya so da ba mu haramta komai ba kamar yadda suka ce wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin wai da ubangiji ya so ai da ba su yi ba bayan sun gama tsiyar yanzu za su miƙa abin kuma ga Allah shine law sha'a Allahu ma shirka كذلك كذب الذين من قبلهم الله يجي kamar haka waɗanda suka wuce suka gabace su ma suka ƙaƙƙaryata annabawa suka ƙaƙƙaryata gaskiya suka ƙaƙƙaryata bayan Allah hatta zaƙu ba sana suka yi ta yi har sai da suka ɗanɗani azabar ƙul gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hal inda kun min ilmin shin kuna da wani ilimi ne kuna da wata hujja daga Allah wanda kuke dogaro da shi wajen ƙaryata annabawan Allah da ƙaryata gaskiya fatukhrijuhu lana ku fito mana da gaskiya ai ku fito mana da hujjar ku kawo babu in tattabi'una illa dhann Allah ce ba abin da kuke bi face zato wanda yake na kuskure na ƙarya wa in antum illa takhrusun kuma ba abin da kuke face ƙarya kuke kalmar khars tana nufin kirkirar ƙarya ba abin da kuke face ƙarya in ji Allah to waye mai hujja قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين gaya musu قل فلله الحجة البالغة hujja ta iyaka tana wajen Allah ne ba wani mai karfin hujja in ba Allah ba yawwa alhujjatu tamma ala khalqihi cikakkiyar hujja da ubangiji yake da ita akan halittansa tana hannunsa falau sha'a la hadakum ajma'in da ubangiji ya so da ya shiryar da ku baki ɗayan ku wannan yana nuna mana Allah bai so imanin kafiri ba saboda ya yi kafirci Allah ko ba zai so imanin shi ba kuma Allah ya turo daman duniya a samu kafiri a samu musulmi wanda ya bi Allah musulmi wanda ya kafirce ubangiji ya zama mai kafiri sai ce قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا na'am فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين na'am والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون Kul gaya musu ya Muhammadu halumma kalmar halumma din nan ana iya faɗa wa mutum ɗaya da mutum biyu da mutum uku ma har gaba ɗaya kawo shuhada aku ku zo kai halumma ku biyu ma halumma dukan ku halumma ba a ce halummu a halumma shine ku zo da shaidunku allazina yashhaduna waɗanda za su shaida utu bi shuhada'ikum alladhina yashhadun wanda za su shaida anna Allah harrama hadha cewa Allah ya haramta wannan abinda kuke haramta wa mutane ku ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne wannan abubuwa da kuke haramta wa kanku da kanku kuke haramta wa mabiyanku ku kawo shaidu da za su nuna cewa Allah ne ya wannan fa in shahidu fala tashhad ma'ahum idan sun shaida to kar ku shaida tare da su in shaidu kadibi na kenan shaida ta ƙarya wanda ya shaida ta ƙarya kada ya shaida tare da su a afwan fa in shaidu idan sun shaida ya Muhammadu fala tashhad ma'ahum to kai kada kai shaida tare da su mana kada ka yadda ko sun kawo shaidun sun shaida cewa eh ai Allah ne ya haramta ba dai shaida bane ba za a kawo shaida ta ƙarya to kakkai shaida tare da su kakka goyi bayan su ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu walladina la yu'minuna bil akhirah kar ka bi soye-soyen zukatan mutanen da ba su yi imani da lahira ba wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma sun kasance wato suna shirka tare da ubangijinsu kalmar ya'diluna tana nufin yushrikun suna hada Allah da wani ya Muhammadu karka bi waɗannan mutanen karka bi kafiri karka bi mushriki karka bi mai ƙaryata ayoyin Allah kada ka bi wanda bai yi imani da lahira ba kada ka bi wanda yake shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wajen bauta wannan shine sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba wajen Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kun ce ba harshe muna neman afuwar ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan ya ce da Allah malam ina so a yi min ƙarin bayani akan sallar ƙasaru kwana nawa ake yi to akwai sabanin malamai wasu sun ce kwana hudu duk tafiyar da kai kwana hudu to sai ganin sai ka cika sallah kwana hudu wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan wasu malamai cikin malikiya Allah ya musu rahama me dalili suka ce ai da mun kwana mutum da yana bakunta ne ya kwana uku ne ai a matsayin bako so an maka afuwa ne ka cika sallah kai kasar kana matsayin bako tun da waje ka wuce kwana uku ka shiga kwana hudu kaga ai ka tashi daga bako so sai ka cika da sallah ka zama dan gari ɗaya kenan ra'ayi na biyu suka ce za ka yi ta yin kasar matukar kana matsayin matafi in dai kana da niyyar za ka tafi nan gaba za ka tafi za ka tafi in dai kai matafi ne ba mazauni ba matukar dai sunan ka matafi ba mazauni ba to ya halatta kai gasar kuma wannan ra'ayin shi bai inganci an samu manzon Allah ya sallah kwana 21 ma yana kasar akwai sahabbai da aka samu sun yi watanni suna kasar to wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai za ka yi ta yin kasar har zuwa ka dawo amma ban da ɗalibai da suka je karatu ɗalibin da ya je karatu wata ƙasa ka ko wani gari kaga wannan ba ya zama ɗan garin can kun gane wajen bin jam'i ya za a yi duk mai kasar da ya bi jam'i to zai cika sallar sa in dai kana kasaru in dai ka bi jam'in masu cika sallah to za ka cika sallar ka idan kuma kai suka bawa kai limanci to sai kai kasarun ka su sai su cika ta haka sabbai suka yi sunna ce tabbatacciya wasu suna taho aikin hajji in sun zo makka sun bi limaman makka sun shiga sallah wannan shine riwaya tabbata da ƙarshe na addu'a ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya Allah ya kare mana ku Allah ya tona asirin azzalmai amin Allah mai da malan gida lafiya Allah ya saka da alkhairi wannan yana cewa da Allah waɗannan ayoyi ne na tauhidi mutum zai iya karanta su sau bakwai bakwai kowace safe da yamma domin neman tsari suratul baqara aya ta tara ok aya ta hamsin da ɗaya suratul a ok afwan suratul tauba kai yawa sai kuma ƙarshen suratul yunus sannan kuma suratu hud farkon suratu hud kenan sai ƙarshen suratu ankabut zuwa ƙarshen aya farkon suratu qadr da suratu zumar wannan ware-waren da kaje kawo waro surat kaza surat kaza aina ka aina ka ka waro wace kaje kai Qur'ani gaba ɗaya ana iya karanta shi don neman tsari yanzu iyakan cewa da kai daga aya kaza zuwa kaza iyanan ne to shine laifin amma duk qur'ani ka iya tawassuli da shi dan neman tsari ku hutar da kanku daina dora kan ku wasu bidiyoyi da kirkire kirkire qur'ani gaba ɗayan sa shifa ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin qul a'udhu birabbil falaq ne nasi ne suratul ikhlas ne ka karanta da yamma ka karanta dan neman Allah ya baka kariya da tsaro kwanciyar hankali a duk ya halatta kai kun gane yawa sunan wana qur'ani ba laifi bane dan ka karanta amma wannan iyakan cewa inda dai ba wani hadisi ka kawo annabi ne iyakance ba to bai kamata kai ba shine kawai laifin amma ka iya yi suratul hud ne suratul bakara ne ali imran ne wace ko me ka iya karanta don neman Allah ya baka kariya da Allah malaye aka yi aka samu bambancin kira tsakanin hafsu da warshi kuma wanzu Allah wanne ya yi duka ya yi guda biyun kira'at suna nan da yawa wanzu Allah ya ce unzal qur'an ala sabati ahruf sai su kira su duri su ibnu kathir su qalun su wane ne duka suna kirawoyi da yawa Allah ya saukar da su ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda samun bambancin lahaja lahaja ta su larabawa a wancan lokacin yanzu za ga hausa guda ɗaya ce ta kano daban amma ita ma hausa ne ta katsina daban ita ma hausa ne ta sokoto ma hausa ne yan bauchi ma suna da hausansu yan jigawa ma suna da to da Allah ya zo suka manzo Allah Qur'ani sai suka masa da wannan kirawoyin ga sunan kala kala kala kala ina fata ana fahimta so dukan su idan ka ji ana karanta musamman wanda Allah ya taimake shi yake da alaka da Qur'ani sosai ko yana bibiyan tashoshi da ake sa kira'at kala kala zaka ji wata kira'ar ma sai ka ji kamar ba Qur'ani bane saboda mu anan muna da raunin harkar kira'at man Jafar Allah masra ma yake ce mana wata rana yace gashi ya je Madina ya karanta ya je kulliyatul Qur'an ya karanta Qur'an ya karanta shaɗibiya ya haddace su wannan su Abdul Ayi su wacece duk ka'idojin kira'a nan da mai da kira al-qira'atul ashr wane ne da sauransu amma ina ya ce ya zo nan ba wanda ya taɓa tambayansa sai zai tambaye shi kun alwala hukuncin wayansu ka san haka ake zama a aji dama kulliyar qur'an daman sai mai qur'ani to idan malami ya zauna kamar irin huzaifi ai kun san huzaifi limamin masallacin madina malami ne a kulliyatul qur'an garib haka yake zama tarnan daga shi sai aswaki a hannunsa sharata iqra iqra bi qira'ati duri sai a jawo aya a jawo sura kamar bakara a ce kawai sai nun dalibai ce kai karanta da kira duri kai karanta da kira kara in wannan yana gama sai a ce dalibai suna je inda kuskure sai a gyara yana zaune na yana gyarawa ƙur'anin nan gaba ki ɗaya sai an yi shi sannan ana koyarwa musu ƙa'idoji da dokoki na gane bambancin kira a kaza da kaza akwai littafi da ake ce da sha ɗabi'a wannan masu harkar ƙur'ani su za su fahimta na da sauransu to shi ake zo a haddace da sauran kuma wasu littafai da suke da alaka da wannan to wannan zai daɗa nuna ma mu'ujizar ƙur'ani ka san ba wanda ya san mu'ujizar ƙur'ani sai masanin ƙur'ani wanda Allah i bashi Qur'ani to duk yanda zaka yi yafi ka sanin mu'jizar Qur'ani musamman an Allah ya taimake shi na fahimtar me yake karanta to kuma akwai gaggagun malamai kuma a haramin Madina din nan suna nan suna zaune kaga malami ya zauna shekara arba'in yana zaune a gindin amudi shekara arba'in a wannan amudin sallah kawai take tashin sa kawai karatu yake ba ruwa kira'o'i ni akwai malamin da na je farkon zuwa Madina na fara zuwa abin nan je na bashi karatu tasmi'i ka san idan ka je ko me ma kowace hadda ma ka je a matsayin su baka da ita sai ka ba wa malamin su so ni malamin da na je ina bashi kira'o'i ne da shi kira'at wallahi malam da muka je muna karatun da shi malam sai daga ma na fahimta ma ashe likita ne ma dokta likita likita ne asibiti ne da shi babban likita yake zuwa zauna amma wallahi ya shigo haramun nan malam ya zauna inaɗi ƙur'ani dai ka san ba masari akwai ƙur'ani to akwai irin yan shanki ɗin da akwai ka ga tsoho ƙur'ani ka mutane Allah ba su ƙur'ani mana to sai ɗalibi sai sauka a gurin wannan a baka certificate kai sauka gurin wannan ka sauke da gidan habs sai ka tsallaka gurin wancan kai da warshin sai ka tsallaka gurin wancan duk da isnadi suna baka da isnadi har annabi da ijaza kuma suna nan a masallacin madina din nan akwai makaranta ƙwar'ani da yawa alhamdulahi abin alfahari da zan gaya muku ɗaliban najeriya suna cikin ɗaliban da suke da yawa wajen harkar ƙwar'ani kai akwai akwai dan kwama abokinmu abdulsalam za ku san shi abdulsalam shis abokinmu ne tare muka karatu da shi wanda ke na wuce shi na ɗan riga shi zuwa amma yana china fiji yanzu yanzu haka yana da kujera a masallacin annabi yana ba da wannan kira'a din ƙwarai kuwa yana nan da masallacinsa a nan rijiyar zaki masjidus salam sunan shi Allah ya bashi Qur'ani amma waye ma san shi na duk mutane ma yawanci da suka rubuta tun farkon da Malam Jafar ya fara yi mana karatun Qur'ani a masallacin gadon kai ranar Asabar da Ladi ake zama ya fara karanta da shaɗibiyan nan su ne ɗaliban farko inda ɗalibai za su yi tunawa ana zama ana karantawa da asuba ya karanto kira'o'in nan ya karanta shaɗibiya ɗan yin sharhinta a masar hama bai samu ya kammala ba so harkar ƙur'ani malam wani babi ne mai zaman kansa muna fatan su malam mai shawi suna suna suna nan dan Allah taimaka a farfado da da harkar harkar Qur'ani nan don Allah a shagaddattar da ɗalibai wallahi muna da ɗalibai ƙanana waɗanda malam Allah ya musu kwakwale malam na wuce yadda kake tsammani yanzu na san muna ɗalibai a Madina na san waɗanda muke da su a Masar na san waɗanda muke da su a Sudan da yawa na kai musu ziyara yaro ne karami wallahi in ya tsaya ya harɗe kafarsa wallahi laraba suke karatu a wajensa ƙur'ani dai tsagwaro suna nan kaga masu kashe malamai sai su shirya kenan akwai aiki a gaban su wallahi kun ji zan muku zan muku rantsuwa wallahi wasu ɗaliban da ake da su suke karatu yanda suka ɗauki karatun in Allah ya ba su nisan kwana suka ɗebi shekaru ai za a sha mamaki haka kuma Allah yake ka buge can kuma yana ta da ƙasa haka dawa take ran sare ta gobe ba sai shuka wata ba sare ta zai sa kuma baɗi ba za shuka wata ba to haka ne so ya kai mai tambaya wannan babi ne mai faɗi harkar karatun qur'ani na wani abu ne mai zaman kansa fa kira'atin nan kuma yana da kyau ɗalibin da Allah masa qur'ani ya nemi malamin da ya san qur'ani ya lazumce shi matsalar ɗalibai ba sa lazumtan malami dalibi da ya dan zauna jikin malami cap cap ya dan tsatsinta shi ma sai je ya zama kansa ku rike malamai ku lazumce su ku dade kuna tare da su kuna amfanuwa da su ko wadanda Allah ya ba su Allah ya ba su Qur'anin nan masha Allah tabarakallah yanzu irin su malamin shawi ga sunan masallacin Najeriya gaba ɗaya yake zuwa yake zuwa ki sallah Abuja gaba kidanta shi shi bai san na sani ba na je ana tambaya na ka san shi na ce ni za ka tambaya malam mai shafi ana ce ban ana faɗa alheri to wannan irin waɗannan mutanen bayan Allah da Allah ya mutunta su ya kimanta su kaga akwai akwai buƙatar a ce su ma sun yi ƙoƙari sun samar da wasu irinsu irinsu kafin a zo a kashe mana su wallahi nake gaya mu duk wani mai haske sai sun kashe shi duk wani mutum da ka sani mai haske ne Allah sai sun kashe shi mutanen sai dai in Allah ya sa mutane kuma sun farka sun gane so ba wani abin da baki da zai iya yi ba za mu iya yi abin da ka sa kanka za ka iya yi tas Allah gane da mu wai wani yana cewa wai da Allah mai yazidu ne yayi ake zagin yazidawa wai yana cewa yazidawa wani aƙida shi'a ne su ne suke zagin yazidu dan muawiya aikin su ne zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so karka saurari wannan duk da zaka ga yana zagin bayan Allah sabon annabi to karka saurare shi zai halakar da kai wani bawan Allah ya kawo takarda wanda yake cewa ya samu matsala taimaka mai da addu'a da shawara mahaifiyarsa ta ce sai ya sake matarsa in bai sake ta ba za ta tsine masa ubansa kuma ya ce in ya sake ta shi kuma sai ya tsine mata sai ya tsine masa ya ce saura asif ya ce ya ce shi kuma gaskiya na son kayansa ya ce ba wani abu bai sa uwarta ba ta son ta saboda ba sa shiri ne da kakar matattawa kuma kakar matattasa abin mamaki yar babar tasa ce ma'ana yar yar baba sai aura auren gida da zumunci aka yi ka duba ta famata ladan Allah to shine yake so wai shi ya rasa wa zai bi a cikin su ka bi babanka me yasa an ce ba baban saboda babansa ne mai gaskiya ana kuma ya faɗi dalilin da ya sa rikici ne nasu tsakaninsu don ba kya shiri da yarki sai ki ce sai na saki yar yarki saboda kina mahaifiyata ka san iyayen mu wani lokacin wallahi suna daukan dokar da ba su da haƙƙi a kanta kawai idan an ce uwa uwa uwa ce tabbas tana da daraja da matsayi haka kawai ki zo ki samu yaro ki ce wai in bai sake matarsa wai za ki iya mai albarka ki haka za ki ji daɗi idan idan mahaifiyarki ta ce idan ba mijinki bai sake ki ba uban yaron za su tsine miki za ki ji daɗi akwai iyayen da kullum sai su zo su yi ƙoƙarin lalata auren ‘ya'yansu su kuma suna zaune zaman aurensu amma suna kashe auren ‘ya'yansu ba tare da hujja na shari'a ba to wannan sakin matar ma'asiyatul khaliqi ne saba wa Allah ne dan ku ba hujja uwa uba ba su da ‘yancin su sa ka ka aikata wani abin da yake ya saba wa shari'a dan me zaka saki yarinya saboda sabanin da suke da uwarta uwarta ce sai ne ma da ƙarshe ke cewa yanzu malam wani zai ɗauki laifin wani dan kawai a can ba sa shiri kuma abin mamaki ita uwar tasa fa uwar matar tasa yar uwarsa ce ita ma fa kaga uwarta ce uwarsa ce kenan to a gida ne suke rikicin tsakanin su da juna su a nan gurin idan ba kai mata biyayya ba baka saba wa Allah ba ba laifi kai ba ba kai kuskure ba so kada kai mata biyayya anan amma ka ci gaba da yi mata ladabi ka ba ta hakuri kuma kai baka da matsala sai ka rike ka ce to baba wallahi mama ni ba na ina tsoron baba na wallahi ha kawai zaka ce mata ce wallahi mama ina jin tsoron baba na kuma ka ci gaba da yi mata watsazi sannan kuma ka nemo wasu da su taimaka amma irin wannan abubuwan da iyaye yawanci suke yi bai da kyau ba daidai bane kuma kuskure ne kuma son zuciya ne wani ya rubuta takarda sai wani sati insha Allah ta'ala ga malam ya zo abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh